أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marici na talata tara ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine sha hudu ga watan shida a shekara ta 2016 a lissafin miladiya darasinmu na tara kenan a darussan tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wanda muna roƙon Allah madauki ya ƙara mana tawfiki a cikinsa inda za mu tashi yau kamar da muka ji malam ya karanta ayoyin da da suka wuce mun gama da su takriban abin da ya kamata mu tattauna a kai gurgudan hali fadin Allah subhanahu wa ta'ala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون wannan umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce يا أهل الكتاب يا قوم أبو طالب تافي تعالوا كذو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم زوغ وتكلمة دتكي daidai ta tsakaninmu mai adalci a tsakaninmu madaidaiciya a tsakaninmu bainana wa bainakum tsakaninmu da ku mecece wannan kalma din wannan kalmar tafsirinta ita ce gashi Allah na abuda illallah cewa kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu yi tarayyar komai da Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu su riki sashe iyayen giji suna bauta musu ma'ana aliha nan arbaban aka yi amfani da shi amma ana nufin aliha abin da yake nufi dai za mu zo mu maganar daidai da daidai insha Allah kada a cikinmu mabiya su riki shugabanni ko wasu mutanen abin bauta a kowanne addini kada a samu haka a namu addini kada a samu haka a naku addini shine abin nufi ba wai ku ku rike mu mu mu rike ku ba haka abin ba tsakanin kowanne addini kada mabiyansa su riki manyansu su zama abin bauta shine wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw Allah ya ce in sun juya baya sun kangare sun ki fa qulu to ku musulmi ku ce ishhadu to ku shaida ma'ana musulmi su gaya wa ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi ku shaida bi anna muslimun cewa mu ne mun miƙa wuya ga Allah mu musulmi ne wannan aya babba ce daga cikin ayoyin alkur'ani dukkan ayoyin alkur'ani kuma manya ne amma abin nufi yana cikin ayoyi da suke karrara suke kuma tabbatar da addinin manzanni baki daya dukkan wani manzo da Allah ya aiko tun daga annabi nuhu a matsayinsa na manzo na farko har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo na ƙarshe haka dukkan annabawa tun daga annabi adam har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu da'awarsu da kiransu yana kan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ko ka ce shahadatu Allah ilaha illa shine ibadatullahi wahdahu wa ta'atu ar-rusul bautawa Allah da kuma da'a ga manzannin kowanne zamani nasu zamanin mu sai mu ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tunda shine manzon mu a wannan aya malamai sun tattauna akan dangane da suwa ake lafazin ta dai gashi Allah mu ya ce kul ya ahlul kitabi kace ya koma abuta littafi to aka ce ahlul kitabi suwa ake nufi ahlul kitabi sune waɗanda suka yi imani suka yi riko da ɗaya daga cikin littafai da aka saukar daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga wani annabi daga cikin annabawansa ko manzo daga manzanninsa in dai sun yarda da wannan addini a kowane zamani suke to ahlul kitabi ne su bai takaita ga a ce sai waɗanda suke misali mu ce banu isra'ila ba game da aka samu wasu sun fahimci irin wannan abin kuma gurguwar fahimta ce cewa mutum ya ce mutanen zamanin mu yanzu ba za a kira su ahalil kitabi ba saboda kasancewar ai ba su ne banu isra'ila ba banu isra'ila ko annabawan su an aiko su ne zuwa ga kabilar banu isra'ila wannan ba haka bane tunda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyi a lokacin da mutane daban-daban waɗanda ba banu isra'ila ba sun karɓi addinin kirista musamman addinin kiristanci addinin yahudu yana da bambanci da addinin kiristanci ta ɓangaren cewa shi yahudanci ba addinin da'awa ba ne masu shi ba kira suke ku zo ku shiga ba shi addini ne mutum yana zama ba yahude ne idan an haife shi ba yahude haihuwar ma ta uwa ake kallo wanda uwa ba yahudiya ta haifa shi ne ake cewa bai hudi idan mutum ya zo wanda ba asalin bai hudi ba ya ce yana son ya zama bai hudi ba sa korarsa suna karɓarsa amma ba za su kira shi dai bai hudi ba sai da a kira shi tubabbe wanda ya karbi addinin yahudanci wannan saboda addinin su na wannan irkin ne wannan mun taɓa wannan zancen da ku anan su kuma addinin kirista addini ne na da'awa ana da'awa ana zuwa wa'azi sakamakon abin da suka samu a cikin littafan su cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ya bi ƙauyuka da garuruwa da suke gefen falastin inda yake a wannan lokaci ya kira mutane har alhawariyun suna wasu daga cikin su ba daga cikin asalin banu isra'ila suke ba sai aka ce to ashe wannan ya nuna ya halatta da'awar ta fita daga banu isra'ila duk da an aiko shi zuwa banu isra'ila to amma za a iya kiran wasu wannan dai ba shine zancen mu ba zancen mu asali akan wannan aya da yahudu ake kawai ko da nasara ake kawai ko ku da yahudu da nasara ake al-imam tabari a cikin tafsirinsa ya rajjaha cewa wannan aya tunda Allah ya ce ahlul kitabi to yana magana ne akan dukkan waɗanda aka biyo littafi da haka bai tsaya akan wani ya ce kiristoci kawai ake nufi ko a ce yahuda kawai ake nufi ba ya kawo azar daga kamar qatada ibnu da'ama as-sadusi cewa yahudawa na madina su ne aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan kalma wasu asar din kuma kamar asar din ibn ishaq da ya rawaito daga muhammad ibn ja'far ibn zubair shi kuma ya ambaci cewa asali ana magana ne da wafdu nasara najran tawagan nan ta kiristocin najran da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zamu dawo bayan wannan zamu magana akan sababin nuzul saboda sabanin da aka samu akai da su kan kuma da wasu kiristoci suka akan wannan aya a dunkule bayan akwai kuma riwaya har yanzu daga as-suddi Ismail ibn Abdul Karim as-suddi shi ma yana cewa wafdu nasara najran da su ake su ake magana akan wannan amma magana mafi inganci ita ce ta shafi dukkan yahudu da nasara da su ake an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku ahlul kitabi ma'ana yahudawa da nasara mun fahimci zuwa nan a to in muka fahimci haka kuma muka dauki wannan shine daidai kuma insha Allah shine daidai wasu daga cikin kiristoci suna tambaya akan wannan aya rubuce-rubucen da suka yi sun kawo wasu shubuhohi cewa ai ku kun faɗa a cikin asbabun nuzul cewa wannan aya an saukar da ita ne dangane da zuwan nasara na mutanen najiran da muke magana a kansu amma kuma sai gashi kun ce akwai riwaya cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika takarda zuwa ga Hiraqin sarkin Rum a cikin jawabinsa ya faɗi wannan aya قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ce in kuwa wannan magana haka ne ashe kenan wannan ayar an yi aiki da ita ya rubuta ta tun kafin a saukar da ita domin in dai saukar da ita ba a saukar da ita ba sai a amul wafd amul wufud amul wufud kuma a shekara ta tara ne kuna gane wannan zancen shekara ta tara shine lokacin da nasaran najran suka bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in a lokacin aka saukar to ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka ruwaito cewa ya rubuta waccan takarda ku fahimci abin wannan duka ba wata matsala ce babba ba asali ai dai nassin aya ba a safani a kansu ba ko a tarjihi ya kamata a yi dubawa za a yi me ya tabbatar da waccan riwaya me ya tabbatar da waccan riwaya riwayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa sarkin Roma Hiraql ya rubuta masa takarda a cikin takardar kuma ya faɗi wannan ya ce min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila hiraqil azimin ruh aslim taslam ya rubuta masa wannan ya ce daga muhammad bawan allah kuma manzon allah zuwa ga hiraqil shugaba kuma babban mutanen rumawa mun taɓa wannan magana akan wannan zance lokacin karatunmu na sira ko da har maganar malamai akan cewa ashe ya halatta ambatan kalmar girma ga shugaban da ba musulmi ba ko da ba musulmi ba ne a ce a faɗi kalmar girmamawa gare shi a matsayinsa na babba a mutanensa in ana ce masa excellency ana ce masa your highness ana ce masa menene kai ma ba laifi bane ka faɗa kamar daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasiƙar da ya rubuta ya ce azimir rum babban mutanen rumawa to wannan mu tsallake shi to abin tattaunawa nan shine menene hakikanin sababin nuzulin wannan aya ya zo a cikin al-bukhari da muslim sun rawaito daga hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya rawaito daga abu sufyan radiyallahu anhu abu sufyan yake bada labarin cikin tattaunawa da tambayoyin da shi hiraqi yayi masa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaza yana kaza ai kun san dai wannan dogon hadisi to a lokacin kafin wannan bayan an miƙa masa takarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Abu Sufyan shi bai musulunta ba shi ne ake wannan magana da shi bayan ya musulunta yake baiwa ibn abbas wannan labari kuma bukhari da muslim suka rawaito hadisi ne ingantacce to a cikin takardar tabbas akwai wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan yace in ka karbi musulunci shikenan in baka karba ba fa inna alayka ismal arrisiyin cewa dukkan mabiyanka kana da zunubin su in ka ki karba ya kawo wannan aya kuma qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an har zuwa ƙarshen aya to kun ga ashe kenan wannan abu an yi shi yaushe sai a duba a tarihi yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takarda ya rubuta ta ne a shekara ta shida bayan sulhul hudaybiya mun fahimci wannan to kun ga ashe kenan in aka ce sababin saukar da ita lokacin nasaran najran ne to wannan akwai tambaya akai to shine malamai suka ce ai ba wani abu ne na matsala a ciki ba shi wancan maganar sababin nuzuli wanda ya rawaito shi shine ibnu ishaq muhammad ibnu ishaq a cikin sirarsa kamar yadda yake a cikin juz'i na ɗaya na tahdibin sira na ibn hisham juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da arba'in da bakwai nasa ya ambaci wannan kissa ya kuma ce an saukar da ita ne lokacin zuwan wafdin nasara najira wannan delegation na mutanen najira to amma wanda ya faɗi ko wanda ya rawaito wannan magana daga gare shi shine muhammad ibn ja'far ibn zubair shi kuma wannan bawan allah ya haɗu ne da ƙananan tabi'ai ba ma manyan tabi'ai ba ballantana sahabbai ballantana a ce yana nan aka yi wannan don haka malamai suka ce riwayarsa mursala ce riwaya ko mursala ba za ta yi muqawama da hadisi ingantacce a bukhari da muslim ba mun fahimci wani abu da haka malamai suka ce ingantaccen zance shine sai a ce wannan wannan aya an saukar da ita cikin a wancan lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takarda kun gano wani abu a wani jawabin da ibn kafir yayi yace zai iya yiwuwa kuma ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a saukar da wannan aya a cikin wasiƙa sai amfani da wannan lafazi tunda ana samun irin wannan abu kamar yadda a wasu lokuta sayyidina Umar yayi magana akan hijabi yace ya rasulullah me yasa ba za ka bar mutane suna zuwa matanka ana ganin su a sa su yi hijabi ma sai Allah ya saukar da ayar hijabi an yi irin wannan haka nan a lokacin kamammun yaki shi ma ya ba da shawara ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ai ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ta Abubakar Allah ya saukar da aya abi ra'ayin sayyidina Umar kun ga duk wannan tana cikin muwafaqatu Umar to me zai hana manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam a ce a takaddar da ya rubuta wa Hiraqi ya rubuta wannan abu wannan kalma qul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum har karshe kuma sannan Allah ya sa ta a cikin alqur'ani ni abun mamaki a wannan ba komai ma'ana za mu iya cewa in ma mun ce a wancan shekarar aka yi a shekarar bayan sulhun hudaybiya aka rubuta takarda sannan kuma a lokacin shekarar ta tara lokacin wafdin nasara na jiran aka saukar da qur'ani a wannan ayoyi duk ba matsala in an fassara shi da wannan fassara za ku babu rikicin da za a zo har a daga kai a kansa ban san ko kun fahimci wannan zance yau da haka amma riwaya ingantacciya ita ce waccan ta bukhari da muslim hadithin ibnu abbas daga abu sufyan Allah ta an fahimta to a wannan kenan menene wannan kalma sawa'in na ambata mana ko ita ce kalmar da ta haɗe tsakaninmu a kamar da Allah maɗauki ya ambata ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum me ake nufi da wannan kalma ana nufin kalma da ta haɗe mu da ku a kan dukkaninmu da mu da ku muna kan cewa ba a bauta wa kowa sai wa sai Allah wannan kalma kowa ya sani mu a musulunci kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita ma ita ce kalmar da muke kira kalmar shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mutum ba zai zama musulmi ba sai ya faɗi wannan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ko abduhu wa rasuluhu duk wanda mutum ya faɗa a kuma ita ce a'zamu kalima da wani dan adam zai faɗe ta a duniya sannan ita ce tsayuwar adalci ita ce tsayuwar musulunci ita ce afdalu zikiri mafificin zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a duniya kamar da ya faɗa ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kamar da ya faɗa ita ce addu'ar ranar afa mun fahimci wannan to wannan ba mu da tantama mu a musulunci mun sani akwai haka nan a cikin littafan yahudu da littafan nasara duk akwai wannan kalma ta cewa kada a bauta wa kowa sai Allah domin tabbatar da wannan abu a- akwai buƙatar la'alla mu leƙa cikin littafan nan nasu mu gani don mu ga abin da zai ba wai nan muna kokonton wannan magana ba amma don ya ƙara tabbatar mana cewa kuma mu ƙara kafa hujja ga yahudu da nasara cewa lalle wannan kalma ta abauta wa Allah shi kadai akwai ta a cikin littafansu mun fahimci wannan zancen shi yasa na zo mana yau da bible dama bara mun zo da shi amma ba mu karanta wani abu a ciki ba kun san bible ne kuna ji ana faɗa wannan bible ne na yahudu kuma na nasara gashi da larabci amma wannan na larabci ne akwai na yare da yawa na duniya sun fassa littafin su kamar da na taɓa bamu labari zuwa ga yaruka ɗaruruwan yaruka fiye da yarukan da muka fassara alƙur'ani kun san haka? Hmm? Ya Allah ko wannan umma ba mu sani ba yaren da aka fassara alkur'ani adadin su ko da kan bata wani lokaci yanzu lokaci ya kure ba mu yi abin nan ba akwai yarukan dai da aka fassara alkur'ani adadin su bai kai adadin yarukan da aka fassara bible ba a cikin wannan littafin yau bari in ba ku labarin sa kaɗan wannan kamar da kuka shi suna kiransa alkitabul muqaddas shine the holy bible haka suke kiransa na turanci haka ake ce masa wannan shine fassarar da larabci kuma a ce alkitabul muqaddas wannan kofin da kuga a nuna kofin da 'yan protestant suka yadda da shi kofin 'yan protestant shine kofin da yahudawa suka yadda ko in ce shine kofin da adadin littattafan da suke cikinsa ya dace da adadin littattafan da yahudawa ma suka yadda da shi a old testament an kasa shi wannan kashi biyu akwai new testament da old testament wannan inji kirista su suke faɗin old da new mun gane su ko yahudu ba ruwansu da new testament abinda suka sani shine iya old testament kuma ba sa kiransa old testament din su a wurin su sunansa tanakh tanakh ana nufin tora nubu'ain kutubin in ka hada acronym ne suka hada da tora da nubu'ain da kuma kutubin in ka hada su shine ya ba da tanakh wani kyal shi kan shiga ciki da yawa a yaren su na ibriya haka suke cewa a ciki a cikin asfar in an ce asfar an nufin littattafai da aka saukar wa annabi musa gwargwadon yadda su yahudawa suke yadda da shi mun ji abin da muka sani allah ya saukar da attaura ga annabi musa mun gane to amma su wadda take hannunsu yanzu su yahudu wadda suke aiki da ita wannan na larabcin nan haka nassinsa yake daidai da na ibriya da yake cikin hannun wanda su yahuda suke amfani da shi amma in ka ɗauki nassin na furo na yan catholic to hatta fassarar tana sabawa da yadda yahuda suka ɗauka su ba su yadda da na yan catholic sun fi yadda da na yan protestant gwargwadon hali to a cikinsa a sifir tasniya shi ake ce ma deuteronomy deuteronomy a chapter kamar da suke cewa ko littafi na shida ana kiransa al-ishah da larabci to na shidan ba za mu ce aya ba sai mu ce faqara paragraph na hudu su suna cewa aya in ka samu kiristoci a littafansu a yanzu in suna karanta bible da hausa aya suke cewa ko to mu ba mu ce aya ba aya larabci ce kuma tana nufin ayar da Allah ya saukar amma a larabci malaman mu a larabci suna cewa faqara paragraph number kaza in ka shiga al-ishaqi ishaqi na shida paragraph ko faqara ta hudu ga wannan kalma isma ya isra'ilu الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن أصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك وي سكتي حتى ألا يتكي amma dai alal akalla abin da ke ciki shine lafazin farko wannan lafazi da kuji na iya na farkon kalmomi guda daya biyu uku hudu biyar ko shida kalmomi shida wannan shine kamar la ilaha illallah wa abun iba yahudi mun fahimci abin isma ya isra'il الرب إلهنا رب واحد ولا منين بلا إله إلا هو بس الرب إلهنا رب واحد شيني da yaransu na ibriya haka suna kiranta shema shema domin kalmar isma shine isma domin shinu haka suke kiran sinu sinu da muke faɗa isma sai su ce shima to suna cewa shima yisra'il adonai ilaheno adonai ehad haka suke cewa wannan da yaran suna ibriya a hebrew kuma haka suke karantawa suna cewa wajibi ne akan kowanne da yahude a kowace rana ya karanta wannan da safe da kuma marece kuma in za a kwanta kamar da kuka ji ana ka rubuta ta ka rataya a kofar gidanka in yara za su yi bacci a koya musu su karanta har yau duk dan da yahude in zai bacci sai ya karanta wannan akwai ka'idoji ma na karanta ta a cikin littafansu na shari'i mai zurfi yadda ake ka'idar har lokacin da zaka rubuta wannan ka tabbata kana da tsarki duk wannan ka'idojin suna cewa kuma in da karanta daga cikin ladabi mutum ya rufe idan ya ɗauki hannunsa na abu ya ɗora haka wai saboda kada in ya bar idansa a buɗe kalle kalle zai sa ya kallo wani abu zai ɗauke hankalinsa akan tunanin ma'anoninta saboda muhimmancinta mun fahimci wani abu ma'ana ka ji kamar kana sallah yanzu dai kun ga kenan wannan kalma ga ta a cikin littafin yahudu kuma ita ce mafi girman kalma da bai yahudu ke girmamawa me ma'anarta ga shi mun ji isma ya isra'il ma'ana ku saurara ya ku isra'il mun sura isra'il suna nufin ya banu isra'il ya ku al'ummar banu isra'ila ku saurara ar-rabbu ubangiji ilahuna shine suke cewa arrabu da yaran su na ibrahim shine adonai ilahuna kuma shine ilahenu ko kamar kamar larabcin ba ba bambanci ko ilahenu adonai ahad ma'ana rabbun wahidu ubangijin mu abun bautar mu to ubangiji ne guda daya ko wannan menene kamar la ilaha illallah sannan a cikin nasoshin a wasu wurare da yawa akwai hani ga bautar gunki hani haramun ne a bauta gunki haramun ne ka ɗauki sura kana bauta mata a gida duk a cikin wannan babu ne amma abin mamaki sai ka ga ana samun a cikin su akwai waɗanda suke wannan kun ji dangane da yahudi kenan ko dangane da nasara in ka tafi yanzu ina za a je kenan in kana neman abin da sai ka ga new testament ko to shine can ƙarshe shi kuma a ƙarshe ga inda new testament ya fara gani wannan shine New Testament tun daga farkon nan zuwa nan shine ake cewa Old nan kuma daga nan New ne fara to a New Testament din shine al-ahd al-jadid da suke faɗa da to da Larabci shi kuma idan ka duba Injil haka ake cewa Injili Matta Injili Matta Injil Larabawa Inji Tura kuma su ce Matthew Matthew shine abin nan Matta da abin nan da Larabci shi kuma in ka duba injili wannan na mata na Matthew din 22 fakara ta 34 zuwa zuwa 40 wannan dogon zance ne wata rana suna cewa amma al-farisiyuna falamma sami'u annahu abkama as-siddiqiyyin ko as-saduqiyyin ijtama'u ma'an wa sa'alahu wa sa'alahu wahidun minhum nan kisar annabi Isa ne wani daga cikin su ya tambaye shi wa huwa namusiyun liyujarribahu dan ya jarraba shi ya gwada shi qailan sai ce ya muallim ya kai muallim ayyatu wasiyatun hiya al'uzma fi namus wacce wasiya ce mafi girma a shari'a annamus nan ana nufin shari'a mun san ya zo wannan lafazi ya zo a bukhari annamus ana nufin mala'ika jibril ana kiransa annamus namus ana nufin shari'a namus ana nufin wahayi duka ya zo to nan suna nufin shari'a ma'ana wacce kalma ce mafi girma ko mafi wacce wasiya ce mafi girma a cikin namus ko a wahayi ko a shari'a faqala lahu yasu'u sai yasu'u yace yasu'u ana nufin wa jesus shine annabi isa alayhi salatu wassalam sai yace tuhibbu rabba إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الأولى والعظمى كسوء بنجزنك أبن بوترك da dukkan zuciyarka da dukkan ranka da kuma dukkan tunaninka wannan ita ce wasiya ta farko wal uzma kuma mafi girma wasaniya mithluha ta biyun ma kamar ta take tuhibbu qaribaka ka nafsika har da zuwa ƙarshen wannan kuma wani gefe din wanda ta fi fito da abin fili ita ce mu je zuwa a injili markus shine markus a markus shi kuma na sha biyu ishahi na sha biyu a faƙara ta ashirin da takwas ga yadda yake yace faja'a wahidun minal katabati wani daga cikin marubutan ya zo وسمعهم يتحاورون يجلس سنة تتوناوا فلما رأى أنهم أجابهم أنه أجابهم يعني عند سكا جاء أمسى مسو ويسنا مغنى كان النبي إسان أجابهم حسنا يا باسو أمسى ميكو سأله سي أكا تنبيشي سي وني تنبيشي أية وصية هي أول الكل وتوصية تفرقوا فتا فتا تقبتا فأجابه يسوع سي يسوع يباس أمسى يباش أمسى يتي إن أول كل الوصايا وصية تفرقو تقبعين فرق وصية هي إتشي اسم يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد kunga me yayi ya maimaita waccan dai da take cikin attaura ita ya ɗauko ya kawai amfani da ita domin dama kamar yadda muka sani annabi isa bai zo ya goge abin da ya zo a taura ba ya zo ya ƙara amfani da shi ne illa ya sassauta abin da ya tsanani a taura kuga ashe yasa zai zama a babin tauhidi kamata ya zama babi guda ku fahimci wannan ashe kenan yanzu ka ce a cikin addinin yahudu da addinin kirista akwai nassoshi har zuwa yanzu da suke muwafaka da kalmar la ilaha illallah wanda kuma shine da ma sakon annabawa baki ɗayan su cewa abautawa Allah shi kaɗai amma me ya jawo suka karkace kasancewar sun riƙi ahbarahum wa ruhbanahum mene arbabun min dunillah abin da Allah muke ba mu labari su a yahudawa suka riƙi malaman su kamar ba sa kuskure duk abin da suka halatta musu za su iya aje maganar Allah su bi maganar malaman su shi yasa yanzu in kana zancen yahudanci abinda za ka tattauna ko da za a ce maka ana sharhin attaura a cikin mishna da midrash da kuma irin su talmud abinda za ka samu a ciki bayanai ne na su malaman ba maganar Allah ba amma maganar abinda ake ɗauka maganar Allah sai suke ɗaukowa daga cikin attaura da aka bi annabi Musa duk da cewa mu a musulunce ba mu yarda da wannan attaurar ta hannunsu ba domin ta ɓata ta asalin su ne suka zo suka samu wannan suka ce ita ce kuma sun cancanza abubuwa amma duk da canje-canjen akwai wasu abubuwa a ciki wanda ke gaskiya ne duk abin da ya muwafaka da tauhidi ya yi muwafaka da qur'ani ya yi muwafaka da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daidai ne yana cikin wahayin da aka yi wanda bai samu ko ba a samu damar ruguza shi ko lalata shi ba kun fahimci wannan abin ashe kenan dai hujja tana hannun wa tana hannun musulmi akan ahlul kitabi cewa su zo akwai kalmar da ta hada mu ita ce kada ai shirka a bautawa ubangiji guda daya shikenan abin da ke so mu fahimta Allah ya san kun gane ko yau to ne shine abin da ke cikin waɗannan littafai ashe kenan Allah subhanahu wa ta'ala da ya gaya mana wannan ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum magana ce tabbace ba kokonto a cikin ta bincike wanda muka yi a nan ba dan kokonto ba ne amma dan wanda ba bai san qur'ani ba ya ƙara ji ashe kenan cewa lalle littafan da hatta yanzu suke hannun yahudu da nasara a cikin su akwai wannan kalma ta cewa a zo a bauta wa Allah shi kadai kar a haɗa shi da kowa an fahimci wannan abu insha Allah yau don mu je maganar malam sa'idi insha Allah kafin lokaci ya kule ya fara fasara mana yace ai qul li ahli alkitab min alyahudi wan nasara kace ma ahli alkitab wanda sune yahudu da nasara mun an ce nasara ko san me ake nufi muna faɗin nasara da larabci saboda shine sunan da Allah ya kira su a cikin alqur'ani su sun fi so a ce musu da larabci almasihiyun almasihiyun ana nufin kiristan tare da cewa Allah a Qur'ani bai kira su masihiyun ba danga suna dangana kansu zuwa ga Jesus Christ shine ma'anar masihiyun su haka suke so eh amma ai mu ba mu yadda cewa suna kan addinin Annabi Isa ba kun fahimci abu daga lokacin da Annabi Isa alaihi salatu wasalam Allah ya dauke shi addinin ya koma hannun malaman su akwai gaskiyar ta tsaya ana amfani da shi har wani lokaci amma musamman da sarakunan rumawa suka karɓi addinin kirista sarakunan rumawa su kuma suna bautawa taurari da rana da wata sai suka ɗauko shirkan nan tasu suka ɗauke shi addinin kirista ya zama addinin daula state religion da suka karɓi haka sai suka rika caccanza shi har na ba mu labarin a shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar majma'a da aka yi kamar da ake kiransu da larabci aka zauna aka yi mitin aka tabbatar da cewa wajibi ne akan kowanne kirista duk aka tara malaman duniya fada fada gaba ɗaya suka haɗu aka ce kowa sai ya yarda cewa annabi isa allah ne kuma ɗan allah a wannan gurin aka tabbatar da wannan abin kun ga ashe kenan ba a zamanin annabi isa aka yi wannan ba da haka abin da ake cewa kiristanci na yanzu daular rumawa da malaman da suka yarda da ita su suka canza shi har aka zo aka sami abin da kuke gani yanzu ake ce masa christianity annabi isa bai san shi ba ba ruwansa da shi an fahimci abin to haka addinin da annabi musa ya bari ba sunansa yahudanci ba yawa shi dai addinin allah ya zo da shi sunansa musulunci daga baya aka mai da shi addinin aka kira shi yahudiya kamar da zamu zo mu sake maimaita wannan labari kuma na san na taɓa baku labarin asalin sunan yahudiya daga ina ya samu ko ba sai mun sake magana sabon yanzu kada lokacin mai kuri na so mu gama wannan ayar a yau insha Allah sai malami yake cewa fadin Allah madaukaki ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku taho zuwa ga wata kalma wadda take tana daidaita tsakaninmu ma'ana mai adalci ce a tsakaninmu kuna da ita muna da ita akwai alittafanku akwai alittafanmu shine ma'ana da ita aka gina ginshikin addinin ku da ita aka gina ginshikin addinin ita ce mene Allah na abuda illallah kun ga ku duk zancen ɗaya ne ita ce la ilaha illallah ita ce wancan ila ar-rabbu ilahuna rabbun wahid ita ce ko kamar mun karanto yanzu yawa to sai ce ai halummu ku taho najtami'u alaiha mu tattaru mu haɗu akanta wa hiya al-kalimatu allati ittafaqa alaiha al-anbiya'u wal mursalun ita ce kalmar da annabawa da manzanni suka haɗu a kanta walam yukhalif ha illa almu'aniduna wadhallun babu wanda ya saba mata sai kangararru kuma batattu laysat mukhtassatan bi ahadina duna al-akhar bata keɓanci ɗaya daga cikin mu banda ɗayan ba ɗayan nan ana nufin bata keɓanci wani addinin banda ɗaya addinin ba ba mutum individual ake nufi nan ana zancen addinan ma'ana ba ta keɓanci musulunci a ce babu ita a yahudanci ba ba ta keɓanci yahudanci babu ita a musulunci babu a kiristanci ba ba ta keɓanci kiristanci babu ita a musulunci babu ita a yahudanci ba a'a duka gun musulmi akwai la ilaha illallah gun su ma ya yahudu akwai cewa abautawa Allah shi kadai haka nan abun kirista ita ma su ma akwai abautawa Allah shi kadai Allah ta kun fahimci wannan zance wannan kuma shi ake nufi ne sai ce bal mushtarakatun bainana wa bainakum kalma ce mai tarayya tsakaninmu da ku wa hada min al-adli fil maqali wal insaf fil jidal wannan magana da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kalma ce da take nuna adalci wajen magana da kuma adalci wajen tattaunawa da ja in kana ja da wani kuna musu ko ana dai mujadala sunan ta dai kenan tattaunawa muhawara in ana yi to wajibi ka zama mai adalci ka faɗi kalma mai kyau kun ga yanzu wannan kalmar da Allah ne ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta akwai kalmar wulakanci a ciki hmm? akwai babu kalma ce bal kalma ce ma da za ta tuna maka asalin abin da kake kai kalma ce da take tuna ma yahudu asalin abin da suke kai a shega shi la'alla sun yi nisa da shi sun manta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illa Allah babu wanda zai ce duk bai hude da zaka samu a duniya ba zai ji haushi idan an ce kada a bauta wa kowa sai Allah bai hude inda na kirki ne kun bai jona nan ba na sare shi ma kirista bai kamata ya ji haushi ba in an ce kar a bauta wa kowa sai Allah saboda gashi a littafin sa akwai shi ma bai hude akwai a littafin sa tare da cewa kamar da na ga muku abinda ake ce ma tauhidi da kadaita Allah wajen bauta a wurin yahudu an fi samunsa in ka kwatanta su da kirista yahudawa sun fi tauhidi a shi yasa babu abin da suka tsana a duniya irin kiristanci daga lokacin da kiristanci ya koma ɗaukar annabi isa a matsayin allah ko ɗan allah lokacin yahudu suka ɗauki hukuncin kafirci suka ɗora kiristoci yanzu abun da yahude kirista kafiri ne saboda ya ɗauki annabi isa a matsayin allah ai na taɓa baku labari a cikin littafin talmud akwai chapter ko in ce wani bin littafi babba ɗan ba iya chapter bane ya kai shafi 376 sunansa abu da zara abu da zara ana nufin bauta da ta saba ma tauhidi ko bautar gumaka to duk abin da suke condemning a ciki shine practice irin na kiristoci har suka hana a yi auratayya da su a zauna bishiya ɗaya da su in ka gan su ƙazanta ta gani in ka taɓa kirista ka zama ƙazanta duk akwai a cikin wannan littafin saboda kiristoci suna bautar gunki da suka yi cross da kuma suke hoton maryam suke hoton wanda suka ce annabi isa ne suna sawa a coci tun daga nan yahudu suka kafarta su saboda su yahudawa ba sa irin wannan tare da cewa suna shirka ta wani gefen shirka a bangaren sihiri shirka a bangaren abubuwa da yawa amma bautar gunki babu ita a wurin yahudu kuma shi mu to bambancin su kenan babba da kirista to ai bai kamata a ce ɗaya daga cikin su ya zo ya yi inkarin dan me za a ce a bauta wa abun bauta guda ɗaya ba saboda kowanne gashi a littafin su kuma dai kuma shaida ne gashi mun karanta a littafin su am sai ce laisa a mun tsallake ko thumma fassaraha yau abin da yake so ya faɗa kalma ce ta adalci ashe tana koya mana in ji in zaka tattauna da wani ko kirista ko bayahudi to ya kamata kai ma lafazin ka ya zama mai taushi irin na manzon Allah sun sama yadda aka umarce shi kada ya zama cewa kalmar tsakanin ka da shi zagi to in da ba yahudu da kirista haka kai min babin aula wanda ke cikin musulmi in ya karkace daga musulunci ya bi wani abu daban kana so ka tattauna da shi ya kamata shi ma ya zama kalmar ka ta adalci ce kalmar ka ta nutsuwa ce kalmar ka kuma ba ta zagi ba ce mu ba akwai mana zagi ba da kowa shi yasa babu mutum mai adalci irin wanda ya bi sunna ahlus sunna ko adalci zai magana da wanda ba musulmi ba da adalci zai magana da dan bid'a da adalci ba zai zage shi ba ba zai soke shi ba ba zai masa ƙarya ba saboda sunna ko addinin musulunci umuman ba sai an yi amfani da ƙarya ake ciyar da shi gaba ba ba buƙatar kai masa ƙarya eh in kana son addinin musulunci ya ci gaba to ka tsaya da gaskiya ka tsaya da adalci ba cin mutuncin kowa sai kuma Allah ya taimake ka akan nasara akan abin da kake so ka yada to yace sun mafassara ha bi kaulihi sannan sai fassara wannan kalma wace kalma kalimatin sawa'in din nan ko me tace ita bi kauli sai yace ita ce Allah na abuda illa Allah shine kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu shirka da Allah da komai da zan karanto mana wasu daga cikin irin wannan nasoshin a cikin musamman Old Testament na Yahudu na maganar idan aka kama mutum yana bautar gunki hukuncin sa hukuncin kisa ne haka yake nassan a cikin wannan littafin in ya aje gunki a gida yana bauta masa a kamo shi a kai a kashe nassi kuma suka ƙara buɗe kazantan a cikin littafan su na sharhi da suka yi haka wannan ta wannan gefen su suka fi ƙarfin a kira su da wannan saboda sun yarda da wannan kalma ta tauhidi fiye da nasara nasara ku tunda suka ɗauki kalmar ilahi suka baiwa annabi isa da tun daga nan suka zagon yadda addinin su ya zama tasirin su da ƙarfi amma tun da Allah mulki ya haɗa su baki ɗaya ya kira su ahlul kitabi to za mu girmama wannan girmama da Allah ya yi ya musu khitabi da tattausa irin wannan mu ma mai musu irin wannan magana cewa ku zo mu tattauna saboda a ga inda yadda magana take ne sai ce fa nufridullah sai mu kadaita Allah bil ibadati da bauta wa naqussuhu mu kibance shi bil hubbi da soyayya wal khawfi da tsoro wal raja'i da kauna da fata wala nushrika bihi nabiyyan kada mai shirka da Allah mu sako wani nabiyan ko annabi ne mu so shi irin yadda muke san Allah mu tsorace shi irin yadda muke tsoron Allah mu kuma ƙaunace shi ƙaunar da muke wa Allah ƙauna nan abin da ke ba ta soyayya ba fata ya zama hope ɗinka ka sa shi ga Allah subhanahu wataala shi ake nufi da raja'i to kada mu yi la nabiyan kada mu yi tarayya da Allah ko da wani annabi ne wala malakan ko wani mala'ika wala waliyan ko wani waliyi wala sanaman ko wani gunki wala wasanan ko wani abu da ake bautawa da yawan da ba Allah ba wala hayawanan ko wata dabba wala jamadan ko kuma wani abu wanda yake ba ma mai motsi ba mara rai ma'ana mai rai ko mara rai duk abin da ake bauta masa ba Allah ba to kalmi wannan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada kuma kun ga yanzu an kebance wannan ko sai kuma aka ce kada a cikin mu wasu mabiya su rika daukar manya suna bauta musu shine wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah bal takunu ta'atu kulluha lillahi wa li rusulihi ta'a kawai ta zama ga Allah da manzanninsa kada ya zama kamar yadda Allah muke ba mu labari su yahuda sun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ko وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا كما قال لما كيف سورة التوبة sai ce to ba wajibi ne da'a ta zama ga Allah da manzanni fala nuti'u al makhluqina fi ma'siyati al khaliq kada mu yi da'a ga duk wani wanda yake abin halitta ne ba Allah bane shi Allah ne ya halicce shi to kada mu yi masa da'a cikin umarnin da ya bayar in ya saba wani Allah in ya ce mu saba wa Allah to kar mu saba wa Allah mu yi da'a kawai ga Allah لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية إن كي ومتن داء تكين ساقن ألا توكاسا ياشي أمطين رب معنى كاسا ياشي أمطين منزلة ربوبية فإذا دعي أهل الكتاب إن أنكر أهل الكتاب هكذا نقول أو غيرهم قوة وندبسوب إلى ذلك فإن أجابوا إن سن أمس وننكر كانوا مثلكم to sun zama daidai da ku sun musulunta sunan su musulmi fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ko lahum ma lakum in sun amsa sun musulunta to lahum ma lakum duk abin da yake haƙƙin ku ne to su ma haƙƙin su ne ma'ana abin da zai same ku na alheri to su ma suna da haƙƙin su samu wannan alheri shine ma'anan lahum ma lakum أي ما ثبت لكم من حق فهو ثابت لهم أيضا ممكن كده كده وعليهم ما عليكم duk abin da ya hau kanku kuma na wani haƙƙi har yanzu su ma ya hau kansu ma'ana duk abin daɗi kuna tare abin wahala kuna tare shi ne ma'ana wa in tawallau in ku suka juya baya fa hum mu'anidun to hukuncin su shine kangararru sunan su muttabi'una ahwa'ahum masu bin son zuciyarsu in suka zama haka kuwa fa ashhiduhum to ku shaidar da su ku kafa shaida da su annakum muslimun me ma'anar wannan kalma ma'ana kar ma ku je wani wuri ku rabba a ce wai ku yi watsi da su ku ce ku kun musulunta ba a'a ku tsaya akan musulunci kuma ƙari ma akan haka ku sa su zama muku shaida tsakaninku da Allah cewa to ku shaida cewa mun fa mun musulunta in ku kun ki kun fahimci wannan abin domin wannan shi ma ƙarin wata hujja ce da za ta hau kansu ran tashin alƙiyama cewa an tsaye musu hujja kuma an kafa musu shaida cewa musulmi fa sun tafi zuwa ga bautar Allah shi kadai ko ku kun ki kun gane wannan zancen shi ne abin da ke ai annakum muslimun sai ce wala allal fa'idata fi dalika la'alla fa'ida cikin wannan shaida shine annakum idza qultum lahum dalika in ku musulmi kuka faɗa wa ahlul kitabin nan wannan magana wa antum ahlul ilmi alal haqiqati alhali kuwa ma'ana a yayin da ku ku ne ma'abuta ilmi a haqiqa kana zalika ziyadatan ala iqamati alhujjati alayhi kun ji kamar da na faɗa wannan ya zama kamar ƙarin hujja ne tsaye da hujja ne a kansu ku ne ma'abuta ilimi me yake nufi zai kawo mana wata aya da ita yake so da ita yake kafa hujja a nan da ta nan a gaba kamar tashhada ta'ala bi ahli ilmi kamar da Allah madaukaki ya kafa hujja da ma'abuta ilimi hujjatan alal mu'anidin dan ta zama masa hujja akan waɗanda suka kangare wa aidan kuma ƙarin bugu da ƙari zai zo kan wannan ayar da ya faɗi cewa Allah ya kafa hujja da mu'minai din bari mu ci sai ce wa aidan kuma har yanzu fa innakum ku musulmi idan aslamtum in kun musulunta antum a idan aslamtum antum in ku kuka musulunta wa amantum kuma kuka yi imani fala ya'ba'u Allah bi adami islami ghairikum to Allah ba ruwansa da rashin musuluntar wasu wanda ba ku ba dan wasu ba su musulunta ba ba ruwan Allah tunda ne ku kun karɓi musulunci mun fahimci abin dan me li adami zaka'ihim saboda rashin tsarkin zuciyarsu su ahlul kitabi kenan wal khubthi tawiyatihim kuma saboda mummunan nufinsu tawiya shine abin da ka boye a zuci idan ka boye datti Allah ya sani to saboda wannan dattin da take da yake zuciyarsu Allah madauki ya hana musu su shirya kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ce qul aminu bihi aw la tu'minu to gashi inda Allah ya madauki ya kafa hujja da mu'minai a ahlul ilmi ma'ana qul aminu bihi aw la tu'minu ka ce ku yi imani da shi ko kada ku yi imani da shi innal ladina utul ilma kun gani shine istashhada Allahu nan bi ahli ilmi Allah ya kafa hujja da shaida ga ahli ilmi da ahli ilmi innal ladina utul ilma min qablihi waɗannan da aka baiwa ilimi gabanin sa gabanin saukar da alqur'ani idza yutla alaihim in aka sauka in aka karanta musu shi mana waɗanda aka saukar musu da waɗanda aka saukar da littafi gabanin su yanzu in suka ji alqur'ani yakhruna lil azqani sujada in suka ji ana karanta shi saboda sun imani da na baya yanzu ma da suka ji wannan sun imani da shi to yakhruna lil azqani sujada suna sun koyar da kansu suna sujada suna wato sujada lil azqan azqana nufin goshi ai haba amma na nufin su saukar da jikinsu su yi sujada ga Allah subhanahu wataala saboda girmama abin da suka ji na alqur'ani nan kun ga su aka kafa hujja da su ul alladhina utul ilm malamai daga cikin ahalin kitabi waɗanda sun san qur'ani gaskiya ne mun fahimci abin yace al-aya har zuwa ƙarshen aya yace wa aidan kuma har yanzu fa inna fi wurudi shubuhati ala al-aqidati al-imaniyyati a cikin zuwan shubuha ma'ana in shubuha ta zo akan aqida ta imani mimma yujibu lil mu'mini wannan ne yana wajabta wa mu'mini yana sabbaba wa mu'mini an yujaddida imanahu ya karfafa imaninsa yanzu idan wani ya kawo shubuha sai aka bada amsa ya kake ji a zuciyarka sai ka ji daɗi sai imanin ka ya ƙara ƙarfi to don haka Allah madauki zai mu maganar nan Allah na jarrabar muminai da kafirai ya sa mu kafirai su ta kawo mana matsaloli a addini mai ta bincike don mu ba su amsa haka yan bid'a sai ta baka homework yau a ce kaza yau a ce kaza kai je kai ta aiki kana neman yadda zaka musu raddi wannan me ka samu ba kana samun karfin imanin ka ba wannan shi kansa nasara ce da a ce kowa akan gaskiya yake ba a tuhume kama da cewa kana kuskure ba ballanta naka je ka binciko ai da baka samu wannan ƙarin imanin ba kila ma da imanin naka ya daskare to abin da yake faɗi kenan an yi jaddada imanahu wa yu'lina islamahu bi islamihi kuma ya sanar da musuluncin sa ikhbaran bi yaqinihi dan bada labari akan yaqinin sa wa shukran li ni'mati rabbih kuma dan godiya ga ni'imar da Allah ya masa muna godewa ni'imar da Allah ya mana ya sanya mu musulmi ba mu zama yahudu ko kirista ba ya sanya mu kuma ahli sunna bai samu a cikin yan bid'a ba muna roƙon Allah mu dake kare tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai lokaci yayi dole mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik